وسلم وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اشرنا بالتقصي shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya dace da sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya za mu kula da inda muka tsaya فلما لا تبارك وتعالى ولا فضل ولا رحمته في الدنيا والآخرة نصر فيما أفضتم فيه أنا وأخوه من سورة زين سورة النور يسأل عن عائشة حديث الإفك نرى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم وقال رحمه الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم وقال مجاهد على قوله يرويه بعضكم عن بعض يفيدون يفيدون تقولون قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان عن حسين عن أبي وائل عن مسعود عن أم عثمان من عائشة أنها قالت أنها قالت لما ولدت عائشة خرجت مغشية عليها
malam ce
يسأل قوله بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتعلمونه أين وإن هو إلى الله عظيم قال حدثنا عن إبراهيم بن موسى قال حدثنا عن هشام بن يوسف عن أبو هريرة أخبره قال قال سمعت عائشة تقرأ إذ تليقونه بألسنتكم
babin farko malayar kawo a ayar cikin ayar surutun nuru da Allah ke bayani dangane da abin da ya kamata a yi lokacin da wannan bayani ya zo da suka da zargi ga matan Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa laula fadlullahi alaihi wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah labassakum fima afasu fihi adabun ghayr imamu mujahid ya ce a walaula ya ce talakaunahu yarwihi ba'dhum an ba'd fassara talakaunahu yayin da sashen ku yake waito magana daga sashen wanda ya shafi suka ɗan daga na aisha shi ne talakaunahu talakaunahu يتلقى يرويه بعضهم عن بعض تفيدون كلمة تفيدون تلقون وتقولون إيه يا تجتجي تيانا ومن يبدا ولا يبدا ولولا فضل الله عليكم da ba dan falalar ubangiji a gare ku ba ku musulmi a wannan lokacin لولا رغبة لابتلاء الشيء لوجود غيره أي لولا فضل الله عليكم أنهم خالقون في شأن عائشة يا قولا كأبقى عشان شأننا عائشة لا ولا فلا ألا أنكم ورحمتكم رحمة في الدنيا والدنيا بأنواع النعم التي من جملتها قبول توبتكم وإنابتكم إليه abadan Allah ya ba ku ilimi na karɓar tuwon ku da kuma kuma wata zuwa ga Allah da kuka gane musu da kuma a wannan duniya da lahira a lahira an faɗi abin da yake ba haka ba ne a kan wato sha'anar shi sa da ta ji wannan sai kawai ta faɗi ta su ba Allah ya yi sa tana da nisan ba wato ta nufi wannan ɗaya ne cikin illolin da wani kai da sharrin da wani kai a cikin wannan al'umma Allah ya kare mu da kare wasa na mutum zai iya haɗa maka abin da wallahi sai ya kwantar da kai a garin asibiti munafiki zai iya je maka cikin ciwo da cuta da ta fama Allah sauri sai Allah ya rage cewa babu kuma da wani ya kawo iska da kuma mutum da shi ne cikin wata rukunin da kuma a laisa da kuma yin wata sabuwar mutum da kuma yin Allah ya rage suna wannan zarafi na albasa ko a hoto tuna lokacin da ake wato ya da wannan zance talakawan ai an ifka da ake bi an sani cikin kuna ya da wannan zance wanda ya karɓa ya ba wannan da haka samu wata kuma da ya fara kuna faɗa da bakin akan sha'anin kuma mummuni da aisha irin abin da yake ma laisa da kuma ilmu ba ku da ilimi a kan kuma jina da daga shi nan allah yana ɗauke musulmi ya ɗauki abin da ba shi da ilimi ba ya ba sani ba ya ce ya da ka yi mata kame da kyau a kan faɗin wani wanda ba mu da tushe ba su da tushe ba mu da dalili ba mu da hujja a kan yace ma dai sanahu ma dai sanahu bihi ilmu abinda ba ku da ilimi a kai da abinda ba ka da hujja ba ka da dalili ba ka da tabbaci bai kamata ka da yara ba والقول ما نسكت والقول لا يكون الا بالفهم duk wani zance da mutum zai yi to kada ya shi nuni fahim ba tare da yana fahimta ba ma'ana ba tare da ya gane haka kawai ka faɗa kai ma ka faɗa ƙur'ani ce kar ka faɗi abin da ba ka da ilimi wala ta kuma da sadaka bi ilmi inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da abin da idan kai gani ba da abin da kullun kai ci maka abin da zuciyarka ta kudurce ta yake ci sai an tambaye ka تحسبونه هينا وعند الله عظيم كن دوك وانا عمر كريمين من سوقي على ان يقبلني وجل الله تبارك وتعالى يزل او جلك قال حدثنا ابراهيم بن موسى ابراهيم بن موسى الرازي السبيل قال حدثنا هشام هشام شيخ مدن ابن جريج هشام بن يوسف daga yi wani zuwa turai da farko a abumalik ibn abdulaziz kenan qala ibn abi mulaika shi na wallahi ibn abdurrahman sami'tu aisha taqra ni na ji aisha tana karanta qur'an in talikunahu bi alsinati bi kasri lam tasfif al qaf madmuma daga kalmar wala tazajju bi asalisa إذا كذب إذ تجدونه يعيد كلمة الكرية وأن لا أعلم أن عائشة هكذا ولا أبعي سنة الأولى ولا تشوى وأن أبعي ولا عائشة ومدنة شيء تدري ومدنة شيء تنزل ألا يتوجب تماما على صلى الله عليه وسلم سيدنا الشيخ ولولا إذ سمعتموه كنتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا سبحان عظيم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني ابن ابي مليكه قال استاذن ابن عباس قبل موتها على عائشه وهي مكروهه قالت اخشى ان يثني عليها فقيل فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين قالت إذن له فقال إذن له فقال كيف كيف تدينك؟ قالت بخير للتقيت للتقيت قال فأنت بخير للتقيت للتقيت قال فأدركه فأنت بخير إن شاء الله تعالى قدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ذكرا غير غير غيره ولقد أدرك من السماء ولقد من الغيب خلافه خلافه فقال ولقد ولقد ابن عباس وأثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد عبد المجيد حدثنا ابن عمرو عن قاسم عن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر نسيا منسيا
باب الذي قال يشفق الله تعالى ولا ولولا ان سمعتموه قلتم ina ma da lokacin da kuka ji wannan zance da ake yadarwa da cewa kuka yi ma ya kuma na an na takardar mutane da ake kamata da bayan wani yi wajen su kuma na kenan mai wannan zance bai kamata mu fi wannan zance ba a kan na aiki bai kamata mu yada wannan zance ba a kan mata annabi da haka kuka fata kuma haka ake so duk lokacin da aka yada wata magana ta shari ko magana ta banza a kan to duk mai adalci shari'a bai kamata a ke yaɗa wannan magana a kan wani ba bai kamata a ke yaɗa wannan zance a kan wace ba alama ce ta munafiki da in aka ɗauko zance bai san tushensa bai ta yaɗa ba don cin mutuncin wani don ɓata sunan wani don zubar da kimar wani kada ka yi haka duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a ta ɗaukar zance ne ta yaɗa wani ya ɓata wani shi ma wata rana kansa da yi shi ma wata rana kansa da yi to Allah ya ce da ma lokacin da kuka ji ana mana wannan zance da cewa kai kai bai kamata mu wannan zance ba subhanaka kake tabbata da kai ya Allah hada mutar azim lalle wannan ƙarya ce mai girman gaske Allah ya ce da haka ku faɗa da shi ku alkhairi amma ku kashi ku faɗa ba da kun yanke ku an zani lokacin da aka gaya wa wannan magana ko nuna cewa a ba sai ga hadisin Muhammad bin Musanna al-Adazi al-Zabi daga Yahya bin Sa'id al-Qattan daga Amr bin Sa'id ibn Abi Husayn al-Qurashi al-Nawbali al-Makki yace hadathani ibn Abi Husayn bin Abdullah yace wata rana sa'adatu Abbasin قبل موته ابن عباس يا بني باذني اتاكد ان عائشه ان عائشه وتكافئني ترسل يزوجي الى سنه sai aka ce da ita me yasa ba ta sani ba da mai masu yadda suke cewa shi ne ko yawanci yana ƙara mutum girman kai ne da zuwa nisa duk wanda ake yawan yawan sai yana jin cewa ne shi ne to wannan yawan yawan yana ƙara kumbura shi ba a san mutum ya ga kumbura da cikin shi wai wai shi wani shi wannan mutum ya rinka jin cewa a shi yana da neman Allah ya daga shi Allah ya daga shi sanya koyar da al'ujum girman kai ya isa ita kuma ba ta so kuma duk mutumin kai ba ya so Allah ka gara sai aka ce da shi ita to kuma gudu an da rasulun na ba ba babban mutum ne dan gidan bakon annabi ya kuri da shigo da wani ومن وجود المسلمين هما ينال شيء مسلمين وصفتين وكان عند الله يمشيها جمع مضي جمع لوكتا haka shi ke nan sai aka yi masa izini aka ce ya shi wanda yake faɗin wannan magana Abdullahi ibn Abdurrahman Abdullahi dan gidan Abdurrahman ibn Abubakar dan dan gwamnati kenan dan Abubakar yana da da Abdurrahman dan gwamnati to ya haihu yana da tashi kuma sa masa suna Abdullahi to wanda yake cewa fakila din ai yana cewa ai wannan ai ɗan gidan kuma a kan mutum mai waɗanda shi ne a kula gidan abdurrahman ɗin karnuwa wanda ya yi wa ibn abbas ɗin ya ce shigo wajen da na sha da shi ne zakwan maulan da na sha da kuma yadda zuwa riwayar ma ba ta ce ni zanu lahu wai mai izini ku ce shigo ibn abbas yana shigowa sai ce kai fita jiki da ke yaya jikin da ke shi ne kai fita jiki da ke ba da kai fita jiki da nafsa ke fa'ida da mafudin zamiri ne guda biyu ma suka ce min amfani a kudu kan sa ya amfani da kudu yaya kike ci cikin da ke عائشة بغير إن الشيخ الخير إن اتقيت الله إن أنا شيخ أنا وإن اتقيت إنك التواب الحمد لله إن كنت من أهل التقوى الحمد لله الله يسعدك شمال الله ربنا ويجب domin matar annaba ce take faɗar haka tawazu da ɗankan da kai ba ƙara ibn abbas ya ce fa an ci khair insha Allah ai ina ci alheri insha Allah ba mu ba ina ma ka yi magana kin ji tsoron Allah ko kin ji tsoron Allah ba saboda ci rasulullah ki mu mata annabi ya fara ya fara ya bar kenan da bata su dan bata ta ciki ba ba wai ibn abbas ya zo jina ba ina ce kuma ce da kuma ka dauki wannan a ka'ida a rayuwarka kar ka yi ka samu kanka san rayuwa dabi'a dan adam yana so ya yi shi amma kada ka yi ka yi da wannan sanya ba shi ne zai sa ka yi abu da kai kawai ne ka sallama lamarin da kai ne Allah ya yi barwa amma ka ce za ka yi abu ne don aiwa ba to kiran ba da Allah da ke ya ce ke mu mata a nan ne wani ke fikirin da yake abu na biyu mijinki bai taɓa samuwar wata ruwa ya mata ke kaɗai duk aikin nuni wata riwaya fa anzala Allahu ala ahadin min fawqi sab'i samawati sha'a yadul alim daga sammai bakwai sammai bakwai Allah ya saukar da uzuri ya wanke ki mala'ika aka aiko musamman babu wani masallaci face ana karanta ayoyin cikin al'ulwai da aisha kuma ya haka ne dare da rana kullum sai an karanta ayoyin da allah ya wanke na da aisha ودخل ابن الزبير خلافه ابن عباس ya gama faɗa abin da zai faɗa ya sallama da ita ya yi fara ya juya sai ga abdullahi bin zubair dan gidan na da asbab dan gidan dan uwan ɗan uwan ta ke shi ma ɗa ne da ita kamar yadda abdullahi ya ce yake da ita wa wallahi shikenan sai shi ko ila ko fara sai suke sabani da abdullahi da da ibn abbas shi ne khilafin wancan ya fita ibn abbas ya fita shi kuma lamin zubair ya shigo فقال سنة عائشة تشي وشي آه، الله دخل ابن عباس وأثنى علي قال ابن عباس أشكو يريدكم هنا ووجدت أني كنت نسي ميسير لا الناس وأشي ما وجدت ما هم ما وأنا أمت علي نسي المنسية أنا أقول لكم شيئا بولي أنا أمتني وأنا أمتني akan wannan ya wanda ya zama sai tabbas Allah ba ma'ana har yanzu abin yana damu su ba su salaf magabata na wurin tarbiyyar da suka samu annabi ya ɗora su ne akan kullum su ne biyar da Allah mu kuma yanzu wancin mu da su Allah ya halin yardar mutane muka fi da amma da shi sama da neman yardar Allah kai ka kusan ɗan uwanka ɗan adam ya yabe ka ya faɗi alheri a kanka ya yaɗa ka ya ce kai ne ko da ba Allah na fushi za a akwai abin da wasu suke su saba wa Allah kuma su saba sunan shi ya yarda ko da Allah zai saba wa inda zai suna a wajen mutane shi ke da bukatar to da zuciya ce mara kyau kyakkyawar zuciya ita ce na yarda ku yi fushi da ni ku mutane inda Allah ya yarda da su a kan da ya shi sa ita wannan yawon da ibn Abbas ya mata ta ce أين إذا أمره بما جاء قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد محمد بن مسلم بن رشيد السلمي عبد الوهاب بن عبد المجيد السببي daga ibn Amr shi ne Abdullah ibn Amr daga Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr al-Siddiq wannan Al-Qasim jikan abubakar dan gidan muhammad abubakar yana da ɗaga suna muhammad gani kamar yadda aka mutu yana da ya aisha yana da ya asma'u yana da ya abdurrahman yana da ɗan muhammad duk wannan ya yi أن ابن عباس استأذن على عائشة ابن عباس يعني بإذنه يشهد لنا عائشة نحوه إذن ولا حديث لا يكبر أما شيء الرواية هنا بكاوش والنتي وددت ووددت أني كنت نسيا منسيا بكاوش والنتي كوي تتجاوي تتجاوي labari ibn abbas ya shi ma ya yi amma
يحزنين بهذا قالت أوليس أوليس قد أصابه عذاب عظيم قال سفيان فإن تعني ذهب ذهب بصره قال فصاموا فزاموا ما تشرب بريبة وتصبح برها بمقوم الزواج قالت لكن أنت ويبين الله لكم الآية ويبين الله لكم لكم الآية والله عليم حكيم قال حدثنا محمد بن شارب قال حدثنا ابن أبي أديب أنبانا شعبة عن أعمش عن أبي الضحى عن مسعود قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فسبب فسبب وقال حسان رزان ما تزال ما ما تزال بريبتي وتصدق الغرساء من وجوه الزواج قال عائشة لست كذاك قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منكم قالت وأي عذاب أشد من الأمى وقالت قد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم باب الربا هل الا يعيدكم الله ان تفروا لمثله ابدا Allah ya tafi wa'azi ya ku musulmi kada ku sake komawa irin wannan mummunan aiki da ƙarfi da ya tsananci a kan wani ba tare da dalili ba Allah ya hana kar a sake da sa dan da an yi kuskure to yanzu ake ta yi kuma Allah ya tafi wa'azi wala yuhadimu alaikum ya haramta muku وينهى يجي إمام مجاهد ألا يعلم أن يعودوا لمثله كلكم إلو مثلا ولو كراهة كراهة أن تعودوا الدخول بأجله أو في أن تعودوا على حد في أبدا أبدا ما دمتم أحياء فيه مجرد كنا دائم وما كنا بالغين أزواج الشرعية قال حدثنا محمد بن يوسف الحلياني لدى سفيان الثوري لدى الاعمى سليمان بن مهران لدى ابي الطهى شيخ مسلم بن صبيح لدى مسرور شيخ الاشجاع والبلدان لدى عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاء حسان بن سلمه فيدعون حسانا جاء ابن عباس يذكرها hassan ya zo mata ita babbar wacce ba ta ana gidanta ana ta kama shi yaro a jiya da shi ta ta cancanta da da ƙarƙashin shekarar ta matan babban kakaka ta zama mahaifiyar ko da kakin mai tuba ko kakin mai tuba da aka shi za ta kuma ya zo da shi ta saboda ta ta tausaye haske da alheri girma da annabi sallallahu alaihi wasallam ta sanya da annabi da girma da hasani hasani bin sabir al-ansari al-khazraj shayin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya zo yake sallama ta yana neman izini a wurin da ya مخلوق في شيء نجم أجل تعلمين أنه بهذا يذكي عائشة أنت مسؤول من أجلها قال مسؤول قلت لعائشة ذلك اليوم وأنا مؤتمن إذني الحال من أجل وأن تسأل هذا وأن ذلك تعليل ذهاب وصل تنبه muka ci gaba da sallar sauri ai ya muka ce da baya wato mun san Allah ya faɗa cewa lamassakum fima aqaftum fi adabun azim sai Aisha sai ta ce ai muka ce wanda Hassan bin Sabit ne a ƙarshen rayuwarsa ai sakai ya ce Allah ya duk wannan baya Allah ya karɓi tuban mu an yi kuskuren an nuna an yi kuskuren an karɓa amma duk da haka sai da wani abu yi baya wannan hasar kan sanar sai da wani abu ce aisha ta ce alhaki na yi da mutum da shi da haka a bashi haka ai wannan baya ce shi إمام الثوري تعني ذهب وصل سي حسان شكوى وقال مجموع تلك ضد هذا سي أشياء ني تدرى يمن اجتماعي متواتر نايم معنى نايم وينكي أبو ني لما تدور إليه بسامة أم فاتما كان أشي ما يعمل باوين هو يا يدى ko yana da wata manufa da ba ta aisha ba a irin dai abin da kake faɗa kai mutumin kirki ne a zo ana yaɗa maganganu a kan wani haka kawai ka ɗauka ka yawa kai ba ka da kake ƙara to in an zo hukunci ma da ƙwarai kuwa wataƙila wani in ya faɗi magana a kanka ba za ka damu amma wani ya faɗa sai ka ce yanzu har da wani yanzu wani ni a wajensa yanzu wani zai iya ɗaukan maganganu a kai na ya ce yara kuma yana faruwa wanda ba ka tsammanin zai sare ka in ka je na sa'ar ka a gefe wallahi sai haushi yana da ka ce yanzu wani yanzu mutunci na ina wani a shirin zalunci ne yanzu har da wani ake zagi na in wani ne ya zage ni ban damu ba dan wani ya ya shari a kai ni ban damu ba amma wani har da kai shi yasa jama'a ku kare mutuncin jama'a ku kare darajar ku daina ɗiban maganganu kuna yawa galiban mai yaɗa maganganu a kan wani yana zuwa ya yi da sani lokacin da da sani ba ta da amfani idan ka riga ka zubar da mutuncinka a idan wani in har kimar ka ta gama zubewa a idan wani ba ta fiye dawowa ko da bayan kayan ma'awarsa wala haka zai ja maka layi haka zai ta gani ka kawo amma yanzu mace ce ta zuci wani ne na rashin kirki da rashin mutunci ta kai ga har mai gidan sai sallame sai sake ta sai daga ba a kai ta ba da hakuri a a wanda kai su da yara a a yi gaba to yanzu ba za ta dawo gida ne ba ba wai dan tsaba ba da ta ana sanda ba an duba da wurin yara da za ta dawo cin alfarma yara da haka haka zai ta ganin ta da ya tuno wannan abu da ce na rashin kirki sai sai ya fara kama a kawo mace tana neman maza da yayan su mijinta amma ya same shi tana alaƙa da maza ba wani namijin da zai dan ya sallame ta ya dawo da ita wai wannan dattin zai wa a zuciyarsa a kan da ya ganta sai ya ji gaba kamar mace da ta ci mutuncin uwar mijinta ko iyayen mijinta aka zo yi fata-fata da ita ya sallame ta daga baya a bata kuɗi aka dawo da ita da zai taba wata kamar macen da take wa mijinta sa'a barau ne ta ta yashe shi har ya gaji ya sallame ta aka ce ai hakuri ai hakuri aka dawo da ita zai taba yadda da ita ba dole sai ya rika kanta da zaka ita mutunci ya zama duk wanda ya keta alfarmar wani don ya samu biyan bukatarsa na yada zance to galiban abin bai fiye koya da shi wanda ka keta alfarmarsa da ‘ya'yansa da duk wani musulunci ba za su karkata da daga ba da ka in labari ne kama bakinka ka ce Allah ya samu kun ko da an nemi za a jira a yi kai shi kuma yanzu ma har waya ake bugawa a yi koyo sai wani ya bugo maka waya sai ya kawo maka zancen wani shi bai kawo zancen amma ya danna yana ɗauka a ji me za ka faɗa in ya zo sai ya yanke na ka zancen sai ya tura maganar ka yanzu abin da ake kenan musamman yanzu harkar wasan wasan ɗin da ake yi za ka zo kai magana ta fahimta da wani wala Allah kan wani kana gamawa sai ya kwafe magana sai ya tura wancan wanda suna wani abinci a mana duk wanda yake ɗaukar muryar da ya tura wani ba tare da izinin sa ba ko da kuwa wani abu ne na alkhairi to nan ba ne ne dan zai iya yiwa a cikin maganganun da ya faɗa da akwai wani subutar bada wata kalma da ya faɗe ta wanda ba za ta yi daɗi ba wancan ba ku ne da ɗaukar muryoyin mutane kuna tura wasu ba yi kyau abinda ba ka so a yi maka ɗan ruwa kar ka yi wa wani kuke ko misali ka buga wani waya kuna magana ko sai ka daga can su ne ta magana da sani ba shi duk jama'a da nan wallahi wani cin amana wallahi na iya wani waya ce za a bugu maka ana magana kan wani wani fa yana sai a buɗe hansu wallahi ko ko ce bari bari ta wani da abin da zai ce a nan kai baka san wanda ake magana da nan wannan aminin ka ne abokin ka zai wallahi wannan cin amana kuma duk wanda yake da irin wannan tafiya Allah bai yi shi ba ku daina wulaƙanta mutane ku daina zubar da kimar mutane ku daina cin mutuncin mutane da zaharin gaibi a lokacin basa da don Allah ana yin karatu ne don a gyara ali yanzu ana abin da nake so ku gani me yasa ne kuma wannan bayani Aisha ta sani kuskure Hassan da Zalimi kuma ta sani an saukar da bayoyi cewa an yafe musu amma wannan abin ya dake Aisha sosai a zuciyarta yanzu ga Hassan da ya zo ya gaishe ta ba ya yi mata laifi amma ya bayyana ta gane yana cikin wanda suka yada magana a kan bayan duka ba Allah ya wanke bayan duka an yafe ita ma ta yi abuwa sai wani yake ce mata ya za ki izini ga wannan sai ta ce a haifar kome ba ya makance ba ai azabar Allah ta same shi ya makance ta da dini shi kuma dan ya daga wanke kansa ya daɗa nuna wa mata annabi cewa ya bai kuskure a wanda ya gabata da maganganun nan da ya yada ba wai ya yi imani ne ya yi da su shi ne mata waka ya ce hasanu da hasanu ma tuzannu bihi mata wa tusbihu hatsa min luhumin gawani al-gawafi hasanu yana da kure da na aiki a cewar ka ai mace ce afifa shi ne hasanu larabci da mace hasana hasana hasana hasana ana da kafiba tamna annal rijal wace ce kamammiya da ta hana kan da ta hana maza su alaƙa da ita mana yana nuna cewa ai da da aisha wankakkiyar mata ne sharrin da munafukai suka yi mata ita hasana ce wace kubutacciya kamammiya ba wani mijin ya alaƙa da ita ba wani ita ba sai kalmar razan in an ce razan ana nufin mace mai nutsuwa ba ta da yawan kwaramiya da kamun da cikin mutuwa da tsumani hassan razan sai kalmar ma ta zannu bi ne ba cike da ba a tuhumata ba wani abin shakka abin wato tuhuma a kan shi ne ma ta zannu tuttawa ke kaga wannan kone ne duk a yi aiki masa razan ma ta zannu bi ba ne وتسبق الأقدار من دخول النار ما تدرك وعينك وتا وعينك غير ذا غير ذا أنا نحن تنا تكي ينطع جائع أما ما ينطع تكي yunwa ne na cewa ita ba ta cin namun wani wacce su biyu ga tsa'ilanta ba ta a adana na na aisha ba ta yin giba sam sam sam ko kuma ana fassara sadda tana waye gari khamisatul batn cikin ta a dakale shi ne dai yunwa in ne magana ta yi ta ci naman wani to cikin ta yana cikin yunwa ba nama ba a cikin ba ana ce ana cewa أيحب أحدكم أن يأكل لحم أهله ميتا فكرهتموها إذا أكل الإنسان اللحم إن متين يتنام أي شيء فريج يتنام تو وتصبح غرسا نانا عائشة تنا ويبقى تنا تكين يموى يموى رشن جنام متعني من لحوم الغوافل daga ainihin wato naman algawafin na ce algawafin alhafifat wato kamar mutane a kubutattun mutane ana ba ta cin nama ba ta tare kuma ita na da aisha daga wannan shi kuma ya maida mata wato wato ya ya yi bita da waka dama shi fasi shayin rasulullah waka baiwa ce ba waka ba shirya waka ko ta wani yare ne dan baiwa ne ke yin waka ba kowane mutum ne ke iya yin waka ka duba da kasuwar sa ba kawai a gaban ce shi ne wata hasar nazar wato zan rufe bace da tusbin laksa miliyon mai da wafi ne yana da fatan mutum hankali cewa lallai ba ke mace ce idan da ya kewa shi kenan sai ta ce قال لكن أنت إذن المقصر أش أش أفكر وحبا لك كتبا حتى ما تبقى خير kuma kun gane ko ka duba duk wanki can nan da ya duk abin da ya gama ya wasu da ta baka ya ba ka wanki ba to wannan shine illar da nake ta maimaita ba kakka bari ka yi wani abu da kimar da za ta zame a ina ka ga ka da dabarun da shige da wajen da ɗarfe yana yana sanar sai ce kai ya kace to kiyar mu'amala da mutane sai an koye ta kuma mutuncin kamata abinda mutane ba sa gane duk abinda zai taɓa mutuncin ka bari da ɗarfe duk abin da zai zubar da kimar ka a idan wani ko idan wasu ina ba ka shawara kai ku kai ka kare mutunci kuma yadda za ka kare imani duk abin da zai sa a jami a ƙasa ko ka ka darajar ka ta sauka a wajen masu daraja yawanci in darajar mutum ta sauka wata bai da ba shi ne ba shi yake cewa ba a yi bari a bashi ne duk wanda ya yi bari in Allah ta sai ya kawo na wasa duk wanda ya zubar da madara in madara ta zuba a ƙasa ba za ta nemi ta ba ko ka sa cokali ka kwashi wani abu dole sai ka bar wani abu to suna kamanta mutunci da madara mutunci madara ne in ya zube shi kenan to wannan mai dabara da zai iya bashi ba ba sai so in ka قال أنبأنا شعبة بن نجاة الأتكي قال بدأ الأعمش سليمان بن خالد بدأ يقول أنا الطهر بدأ أنا الطهر أنا الطهر شيء سليم صغير daga wasu shi ne al'ajida al'amalan yi shi da kan hassan bin zabin al'aisha hassan bin zabin yawa da kalabe ya shiga wajen al'aisha fa shabbaba fa shabbaba shabbaba a larabci ne ke da aisha me ya aisha da ya rera mata wannan تغزلت حصان بيجي حصان رزاق وانا عايشة وتجيب كعلمية خفيفة وتدب باع باع مضاجك إن شاء الله هجي أحب أجيب في الأمر قومة الدوار أتشير لك حصان أنا لقربتين cewa maza ba sa wasa da ke maza ba sa kira ki su hirar jin daɗi da ke ba a ganin ki a gidajen maza ko a wajen aiki ba ki wulaƙanta kanki kina yaye baki a wajen maza ko a gidan biki hassanin ke razanu ke mace ce mai nutsuwa ki koyi da na aisha da wannan suka tare wato mana yana daga cikin abin da ke zubar da kimar mace ko wace ce shiga da harkokin maza kamar yadda ya kama da kaji wallahi ba da ya kaga wasu mata da su ji ko a wajen aiki ko a makaranta ba za ka taɓa sha'awar wannan mata da shi ba da ya ba kai wani masoyin kama ya aure ba za ka komai suna da komai ka sa akwai mace da za ta iya cire da kwayanta a gaban maza ta canja ta gyara ka sa akwai masu canja daurin zane a cikin a gaban maza ka san yau akwai matan da har sai su kira masu tura hira da su haka kawai ba su da kirki wasu mata ba tarbiyya kunya ta zube a idan wasu mata ba su zama samun da zanen ba to duk wanda zai aure ina jaddada muku na samari na tata da duk wanda zai tsara aure ka nemi mace kasa da nazara kamar iya mai kunya mai mutunci saboda wannan kamewa da kunya da mutunci zai maka tasiri wajen haifa maka ƴaƴa da za ta yi amma in ka auri matar da ta saba da maza akwai wahala matar da ba kunya malam yanzu ta kai wa matan musulmi wanda da ake ba su dama su je su yi aiki mace za ta je aiki wallahi ba da a ofis a gaban maza cikin cin abinci ta sa a siyo mata abincin rana saboda kullum mijinta ya ba ta dama ta yi ta yi ta bude abinci a gaba maza ta ci kai akwai wanda ba suna cin abinci ma da wasu maza kawai sai dai ka ce Allah sabo shi ya sa wasu maza ba sa daga gurba ba shi ya sa wasu maza ba su yi da shi a nan saboda kuna da cin amana maganar waya wallahi ba za ka zama mace tana yi wani mutum waya ba da yadda ka san subhanallah yadda ka san ya ba da sadaki ce ya kuma ba wanda ba ba sa yi maganar ture-turen hotuna haka kawai wace saboda ba sa mace ita za ta yi kwalliya ta yi ado ta danna hotonta a duniya kar ka shiga cikin wannan tiktok ɗin da ake yi malam da matan musulmi matan musulmi yan arewa ka ga irin yadda mace take take tsiranci ta fita duk wani abu tana cikin ta ta ɗau hoto a haska a duniya ta yi magana wata kuma zuwa za ta yi ta shiga facebook ko shi wanda tiktok da sunan tana tana wasu bayanai ba fa bayanan take ba tallata kanta take ta ci kwalliyar ta yi ado ta gyara jikinta ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi bidiyo kanta tana bayani saboda ka gani ka sha'awa inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana nan a wadakata wallahi sai ya yi kuma ya kamata ka sani yar uwa ke din uwar wasu ne uwar ƴaƴa ne mai zuwa masu zuwa watakila ƴaƴa talatin arba'in ba su abin kunya bayan shekaru talatin arba'in a ɗaura take ga yadda kika yi yarinta tun da Allah ya yi ya kimanta ku da kun rike mana yanzu mace ba sai ki mutu kunna waya cin wannan cin dukkan da ake haka za ta ɗauki hoton kanta kuma wallahi ba ta aure tana rawa tana kada jikinta duniya tana da kai in ka ganta ka ce ba ta taɓa yin aure ba amma wallahi mana matar wani ne kuma uwar wani ne ba ta maganin yara ‘yan mata ba ba su zuwa ka gama ta kuma ƙirjinta a waje ta juya ne ta ɗauki hoton ɗinkin da ta yi ta nuna ki yi ki gama ba ke ce wata mata ba duk abin da zaki wata ta fi wasu kuma maganganu ne da ba za su yi ina magana ne akan hasanun ba za wani shedanci yanzu da ake mana a duk wannan kafafen yaɗa labarai na kallo da ta ce sai mace ta zo ta saka niƙari ka gani ta sa niƙari ta gyara tana fir tana malkata idan da ka ga niƙari za ce a sa niƙari amma niƙari fitina ne saboda tana wasa da idanuwanta za ka sha'awar ta saka gilas mai ɗaukar hankali kin saka niƙari kuma kin sa gilas kin yi ado niƙarin fa cewa aka yi ki rufe fuskar ki dan kada a ganki a sha'awa to kuma kin saka kin saka niƙari kuma kin ɗauko gilas mai tsada na ɗaukar hankali kin saka me amfani niƙari wannan ne yana cikin yaudara yaudara ai da mace ba a so ta yi abin da za ta ɗauki hankali ai wani to yaya kike abin da za ki jawo hankali ba ba wannan ba sai ka ji suna magana a kan maganin mata ko suna magana a kan yaya mace za ta ga mijinta wallahi wani abu da kaji mace tana bayani ba za ta iya su ba duk wani abu da rashin kirki na gaya maka wallahi tana faɗa kuma amma ta saka riga ba ta namiji ba zai iya buɗe baki ya faɗa wannan ba amma wallahi ce ta faɗa wani akwai 'ya'yan da yadda ka san Allah ya kwashe musu albarka ne a kan su gaba ɗaya sai dai abu da ba za shi to irin su aisha hasan da razan ma razan da bi ribatin wa tusbihu hatta bil hudur ta ce to ai kai ma ke da lakin anta lasta ba haka yana ba da kariya wa jahil yana ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kafirai suka zagi annabi Hassan ibn Sabit shi ke zuwa yin waka ya biya masa kafirai ta yi shi ta faɗa da yi a kansa ai malam akwai sanya ba akwai imani amma kuma ciwon fadarin yana ciwon zargin yana da amma akwai son ta yi shi تشيع وتولي كتاب إلى أبي وولده وإرثه لإرث محمد منه وإزهاره حسان بشريك جاد بابانا دمائي بياتا هو بابانا لا يعرفش إيا إيا لكتانا نمتوشي لكوانا زكي دوكا سنة بايا لبانا دكا يمتوشي من ذات الله صلى الله عليه وسلم تشيع أيها تني مسوي لنا بدرنا أمالي أفانا تشيع kuskure na ya zarce wanda yake ba haka ba ne Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana kuma ya ba mu da gyara Allah ka samu shi ne bari mu daga ta Allah insha Allah abinda mu fada ne ni Allah ba mu da wanda mu kuskure mu tuce wa shi da Allah subhanahu wa ta'ala wa subhanahu wa ta'ala wa jami'a ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yau insha Allah akwai zaɓe a Najeriya gaba ɗaya akwai gwamnoni sababbi da kuma ɗan majalisa na jiya muna amfani da wannan majalisi muna amfani da wannan lokaci muna yi wa ƙasa a kuma Allah ya sa mu lafiya a kuma lafiya yau wani duk mutanen da suke arziki ne ga al'umma su alheri ne ga al'umma su Allah ka ba su nasa ya Allah ko da mutane suna su zaɓi waɗanda ثلاثة مراكين الحديث ألا تجني الأرض الأقيم ولا تسني أكيني بالإسم يا الله كيني تفسد مجعل أرزك مجعل كيكي أتكلم ودنا ما سني مجيب نسياسة يا الله كبار مجعل أرزك نسر كبار مجعل كيكي نسر بتوفيق كما الله ka ba da lafiya da zaman lafiya Allah kada ka bar masu mummunan nufi da niyyar tada hankali da hargitsi Allah ka tsoratar da su ka sa masu tsoro a cikin zuciyar kasu ta yi mana da hankali kasu mana da kuɗi kasu zubar da cikin wani ya ubangiji ka kwanta mana da hankali ka ba mu muna kuma kira da samari matasa kyale mutane da halin da suke ciki ma na yau da matsakaici da rashin ciniki da rashin kaza da kaza ku kyale mutane a kan wannan ya isa a kan kuzo kuna kuɗe kuɗe kun kashe kashe a kan wani wanda ba lalle ne ku yasa da kuke zamani ba mun sha faɗa muna maimaitawa su waɗannan 'yan siyasa 'yan uwanmu ne muna tare da su kullum abin da za mu musu musu addu'a Allah ya ba su yi aikin bari amma magana ka kashe wani saboda wani ka zagi wani saboda wani ka ci mutuncin wani saboda wani ba su da tabbas wanda za ka roƙe wahala a kansa ka ce shi ne da zai yi kunni da ka daga baya ba su da garanti sai dai a musu addu'a Allah ya ba su yi kunni da ya da waɗanda aka zaba da waɗanda za a zaba da fifita zaman lafiya ku fifita kwanciyar hankali a garurukan yankunan najeriya shi ku akan ku fifita taimako da aƙidar sewa ne ku je ku yi kuka kwaye ku zubar da jini ku yi kaza kuma jami'an tsaro da aka su zuba a garuruka ba sa da kai sojoji da 'yan sanda da aka shigo su gari ba su haɗa kai sun shigo ne don su taimake mu su yi maganin mabarkata a cikin mu da karɗa musu gobe karɗa zo a saba musu ɗan in zaman lafiya ya kuce daga hannunsu to ni da kai mu kun sani ba za mu iya kare wani ba fatan Allah sa ai a gama a sanar da zaman duk wanda yake rabar sa ne Allah ya bashi ai mai addu'a Allah ya taimake shi a wurin shi kenan tunda mun yi addu'a ba mun ci Allah za mu wani biyan gari ba so abin da Allah ya zaba shi ke kamar da yake shi ne Allah ya zaba ticket